أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أصحاب المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الإيمان barkanmu da wannan lokaci a cikin darasi namu na manhajul Qur'an na Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Sadiq Hussein radiyallahu ta'ala anhu muna yin su ne da safi saboda ruwa mu samu muke shi ba sai yanzu insha Allah za mu karanta abin da ya tawaka muna cikin al-juz' al-awwal al-bab ar-rabi a cikin shi za mu tashi inda Maulana Sheikh radiyallahu anhu yake kaifa yastaqbilu ar-ruhu alfaibar rabbani wato ta yaya ruhi yake tarbar wato baiwa ta ubangiji da yake faranyowa rayi ta wani hanya ne bawa zai samu baiwa na ubangiji ta baraka wata'ala kamar da muka sani a wajen sufaye abinda suka tabbatar dukkan baiwa din Allah tabaraka wata'ala ya sanya shi ta wasu dan annabi ne wanda muka samu musulunci da rayuwa da duk abin da yake kunshe da shi muna samu ne ta wasiƙan annabi idan ya zo wa mutum to ta ina kuma zai sauka a kan shi ne shin a kwakwalwar shi ne ko kuma a ruhin shi ne ko a ina ne ma za mu ji ta yane ne kuma idan mutum ya kai wannan martaba ne zai iya samun wannan wato kwaranye na ubangiji a baiwarsa يقول الشيخ آه في الجواهر آه شيخ الجاني رضي الله عنه كلمة يا زما كمر ألمين ما الشيخ رضي الله عنه يقول الشيخ كما أن الشيخ عثمان ابن فورد كجان في شيخه فأنا نفل أن فورد في الجواهر أتكين جواهر المعاني شو الجاني في إن الروح إذا انجلت روحي إذا انتهي وانفتحت عين بصيرتها wato idan basiranta ya budu ba da tamakkuni bayan tabbatuwa a cikin fi maqamil fana'i a cikin maqami wato na fana'i ga barin dukkan wani abu wanda yake wata kuma bayan Allah in hadratil muhammadiyyati a halarat annabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'abbaru an infitah ayn al-basirati bil aql ar-rabbani idan aka ce maka wato buɗuwar idaniyar basira ɗin shi ne samun hankali wato da ubangiji ta baraka wata alaiki keɓance bayansa da shi zai magana a kan kashe-kashen hankali ɗin akwai al'asulun rabbani wanda shi ne hankalin da yake iya samo shirya daga Allah ta baraka wata ala wanda za ka tun a jahiliya za ka inda ake yi ba daidai ba kamar su usbunu sa'ida al-iyadi da irin su hakim fa'i da sauran mutane wanda suke faɗan irin abubuwan da wato kafire suke kai ba daidai bane to kaga wannan Allah ya ba su irin wannan baiwa ce amaddahu Allah bi nurin qudsiyyin wato Allah zai taimaki hankalin da wani haske na tsarki ya talaka bihi al-uluma زي رزق الأمك والمعارف مباشرة من عين الجود الإلهي واتو دارت دقا واتو إدان يربيوا أي حقيقة تبيوان أبنجي تبارك وتعالى ويكون من أطاب العلم اللدني سيد مرتو تكنشوا قبلي لإلمي إذا الله يتبع وضعك إذا الله يبقى مسئ إدان يربيوا أنه هو الحق سبقت لهم wanda ubangiji ba ya ba da shi sai abu mafi da wala zalika janiyu fil jawahir abiyati zuwa wannan ne shi tijari nudi a cikin jawahirul ma'ani akan magana akan wannan baitoci da zai kawo tatahhar bima'ir ghaibi in kunta da sirri وإلا تيمم بالسعيد بالفخر yace idan ko in kunta da sirri idan ka kasance ma'abuci wato rayi bi ma'ana rayayyen zuciya idan ka zamanto mai hankali mai basira to tafakka ka yi tsarki bi ma'il zaibi da ruwan zaibi menene yake nufi da wannan magana duk da shehi zai bayani a kan shi ana nufin mutum ya samu kubuta da dukkan wasu abubuwa na dauɗa da cuta na zuciya da ruwan imani ta. Imani shi ne zai gusar maka duk wani hasada da girman kai da son girma da rena mutane da jiji da kai da son duniya da son shugabanci da son wani makami da son wata karama da waɗannan duka imani shi zai tsarkakar maka da su shi ne taɓa harbi ma'il gaibi. Ma'il gaibi din ana nufin al'iman ko kuma za ka yi fassara shi da al-mushahada wanda yake fa'in lam takun tarahu fa in ubudu Allah wa ubudu Allah ka annaka tarahu to ka annaka tarahu wannan ganin ubangiji tabaraka wa ta'ala da zaka samu ka tsarkake dukkan abubuwanka da shi idan dai kana da zuciya rayayya to yake kai haka wa illa in ku baka samu kai tayammun abin sahihi ko da abu a haka ba ne ka samu kenan in mutum bai samu hadin mushahada ba to ko da muraqaba ya samu bisaidi kai tayammama da wato kasa shine ana nufin wato imani wanda zuciyar ba ta hada ba tana kokarin kafa hujja akan ubangiji tabaraka wa ta'ala to ko da yake in baka samu kasan ma ko da da zuci ne imana ko da da hujja mafi rauni naka ka samu ka zamanto kana da shi a wajen tsarkake zuciyarka idan mutum bai samu mushahada ba ya samu muraqaba in bai samu muraqaba ba ya samu at-taqwa ko su al makamai na bayan waɗanda وقدم إماما كنت أنت أمامه wannan tsarki ka gyara zuciyarka a cikin muraqaba ko a cikin mushahada ko a cikin ma'arif sai ka gabatar da wanda yake kula da kai abin koyi a dukkan abin da yake nan shine da imamu ta mahu أمر رسول الله لا بين يدي الله ورسوله muna kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam fi salat asr sai sallar asubahin ka tun farkon al'asr ɗinka abin da yake nufi shi kuma wato kai sallar bi ma'ana ka samu zuciyarka ta kaskantu ga Allah tabaraka wa ta'ala tun a dukkan fatahin kowane afri tun a dukkan lokaci zuwa lokacin da ya maka buɗi shi ne falli salatul fajri imana fajrun fi sa'i qalbi wato buɗuwar zuciyarka tun a farko ka samu ka zama ke zuciyarka tara ta da Allah an ce wai wai alladina hum fi salatin da'imuna akwai wanda sallar su shi lokuta ne salat fil awqat awqat muhtara awqat daruriyya ko akwai kuma zuciyar su aka ce idan ka samu haɗuwa da Allah to in ta sa kai ka saha abada ba za ta daga kanta ba to wannan shi salat sallan a wajen arifin wanda zuciyar su ba za ta daga gabarin wato ganin girman Allah ba sa salat al-fajr ka yi aika samuka tsantuwa na buɗin ka sai a farkon buɗin fa hadi salatul arifina wanda ita ce sallar arifai da rabbi fa in kunta minhum idan ka zama a cikin su farbashir barra bil bahri to ka watsa wa sararin ka ai shari'a bil bahri da kuma kogi na hakika mutum zaman to yana tafiya tsarinsa suna tafiya da kuma shari'arsa imanin islam to a ƙarƙashin baitukan nan shehu tijjani ya ce wal aslu huna huwa al aslu rabbani hankali da aka yi magana a cikin shine hankali da ubangiji yake keɓance bayansa da shi al mustatiru fi hadratil ghaibi wanda ya ɓoye a cikin halara ta gaibi allazi kana sifatan liruhi awwalan wanda ya zamanto shine sifa na ruhi a farko qabla tartibi fil jismi tun a kafin a sa shi a jiki shine awwalu ma khalaqnahu al aqlam fa innahu kana liruhi bi manzilati al basari lil ayn shi wannan hankali wato tamkar rayi ce ga wato bi manzilati al basari kamar gani ne ga ido haka wannan hankali yake a wajen jiki akwai a wajen ruhi ke shi ne yake gani kamar da gani yake gani ma annal basara tantakisu bihi haqa'iq al-ashiya' ke bayyana gare shi da yake bayyana kadalika al-asl ar-rabbani alladhi kana wasfan liruhi qabla at-tarkib fi al-jism wannan aka hankali da ubangiji yake bawa bayan sai zaman to sifa ta ruhi qabla at-tarkib tun gabani a hauhawar da shi a jiki tankashi bihi haqa'iqu al-ashiya' al-batin وتعرف به حقيقة الحق da shi wannan hankali ake sanin gaskiya ta Allah hakan ko ku a san gaskiya a matsayin gaskiya. Gaskiya babu wasu lamura da mu'amala fitan wani tsanani na fitina duka baya ɗimautar da shi. Wa huwa al-qisasul wannan hankali shine ma'auni da yake da daidai. الحق والباطل فكان مأول لا جسد كبيرة يعرف به كيفية الموازنة للأشياء دون أنك لأشياء سنة يندجع أونا أونا أبوبها ووضع كل شيء في كفة الحق أو في كفة الباطل إذا أسن أونا كون أبو أولي جسيا كوكو أطنبا جسيا بقى ويعرف به صورة الترجيح بين الأشياء والمعادلة shi ake sanin wato sura ta rinjayar da tsakanin abubuwa ko ko daidaita su wa hada al-aqlu rabbani ya'khudhu al-ilma an Allah bila wasf wannan hankali shine yake samun ilimi daga Allah ba tare da wata wasita ayyana nufin la yahtaji ila ta'limi muallimin wala ikhbari mukhbirin koyarwa wani ne ko shi ne wanda abdullahi ibn umar yake cewa ina umar in ba to haka ne to irin wannan hankali Allah yake ba su kuma duk wanda Allah ya bashi in dai akwai karfin hankali to zaka ga duk abin da yake da yake yi to tamkar an gaya masa ne kana fara abu zai gane gaskiyan lamarin da yake bal kullu ma aradahu min al-ilmi akhadha zai ɗauke shi daga Allah ba tare da wasitan koyarwa ba wa hada huwa al-aqlu alladhi yajibu taqdimuhu wannan shine hankali da ake gabatar da shi a cikin kashe-kashen hankula thumma inna maratib al-aqli thalathatun maulana yace kashi uku ce al-awwal huwa al-aqlu ar-rabbani alladhi huwa mahdhu an-nuri ar-rabbani farko shine hankali Allah yake bawa bai wanda shi tsantsan haske ne daga Ubangiji al-munsabbu fi batini haqiqatir ruhi wanda yake kwaranyowa a wato haqiqar ruhi fa huwa al-hadi shi wannan hankali shine mai shiryarwa wal muballighu ila al-ghayat mai isarwa zuwa ga cikewa wala yasilu ila hadha al-aqli illa al-arif billahi al-kamil babu mai isa zuwa ga wannan hankali ko arifi masanin Allah kuma cikakken masani والمرتبة الثانية في العقل مرتبة تبي هنكلي هو العقل الكبير شيله إذا wanda hakikar ake iya buduwa gare shi a zahiran ko batin amma ba shi cikin alaka da ubangiji tabaraka ta'ala والفرق بينه وبين الأكل الأول أن الأكل الأول تنكشف له الأشياء ظاهرا وباطنا بمبنش في هنكلي نفرقه في هنكلي نفرقه دك وسلمنا سنا بينا قريش أسيلي ويعاين أسرار الحضرة الرب القدسية يكي إيه جنين دك وسسرك نحن في هنكلي نفرقه و يجلس على كرسي السلطنة العظمى كما زي يزما أكن كجرة تا سروتا مفي الجمع ويحكو جميع الأشياء زي كنت أدك لأبوبا بما يريد فتنفعل له كما في تاثير ولا يستعصي عليه شيء ما أبن زي ما سوهلا وأما العقل الثاني الذي هو العقل الكلي فإنه يفتح إلهيته halara ta ubangiji ta kashe ta makuwa gare shi da hijibai masu yawa walam yahda bi shay'in min asrar al-hadrat al-qudsiyya ba zai samu rubuta da wani abu na halara ta Allah illa an ku hakun ka ta kasanta ta bayyana gare shi a zahiratul batil kamar wannan sura bada za su gaya maka magana sai ta kira za su ita nan zuwa shekara dubu ko shekara ɗari za a yi kasa to wannan ta ga irin hankali ne wanda Allah ya ba su wanda suka iya san abu da ba ne amma kuma ba zai yi dukan ba wanda zai samu wannan sai ba abocin hankali wanda shi ne wanda Allah yake zubowa ruhi لكن بالنور الإلهي قدفت به أما هكذا كما دولي هسكيني دقا أبنجي بيديسا متى فتحكم في الأشياء بما يريد وفتحكم في الأشياء فيه كنت أشكل أمرا بما يريد ينديك يسو تارة ينفذ مراده واللوكتي يزرتد من يفسه وتارة يستعصي عليه مراده من يفسه من سيء إيوه وعرف موارد الأمور ومصادرها من ظاهر الكون زي يسني تيند لمرا سكي زوا سكي كوما وأما أما بينات هلتو لا من باطن الحضرة الإله القدسية بعد جواس حلرات أبنجي تبارك وتعالى فإن المعرفة التي تأتي من باطن الحضرة القدسية سني الله ديكي زوا باي تبادي من وقته حضرات الله بحقائق الكون ظاهرا وباطنا والبعض التي تأتي من ظاهر الأكوان كما سمي وانا معرفة كما أنسى ما لغاتنا sani da yake zuwa wa mutum ta batsirin hadra na Allah bi haqa'iqil kauni zai zo masa da haƙiƙar kasantuwa na zahiri da batsini wal ma'rifatu allati tati da ma'rifan da yake zuwa min zahiril akwan wato a bayyanan kasantuwa alghaibiyati al-zahirati bainahuma baunun ba'id akwai wato nisa ne nisa tsakanin su wal aqlu fi hadhihi al-martabati yazinu al-ashya'a bil qisas al-mustaqim hankali a wannan martaba yana iya auna abubuwa da ma'auni fa ya'rifu al-ashya' wa awaqibaha zai iya sanin abubuwa da kuma karshen su wa ma ta'ulu ilayhi abin da zai zai koma wato duk wannan a ƙarƙashin hankali na biyu wa min asbati matalibi yana daga cikin fakin girman bukatu a alaha wa in kana afara bihi al'amru min bulughi iskati al'adl rabbani yace koda ya takaitu ga bare riskan martaba ta hankali na farko wanda hankali yake Allah yake bada shi gaba yake bantutu fa innahu yufiduhu ifadatan 'azimatan hankali zai amfanar da mutum amfanarwa mai girma وله علوم ومعارف جسيمة ينادى علم مكا ما في جرمة إلا أنها في الأقوال فقط سيدة أسورا ألتوني كوي تاسسامو الله أكبر وكدوبا ينزوان مجبع عزيز إبن سوشو برانساني هذا أساميسا ينادى ذات جم سنو ألا يفعي kuma wannan da ko ba na Allah bane zai iya samu wani abu koyayye ya fita ya haske ne daga wata ilimi ke samu wannan kuma haske ne na hankali kawai aje shi da hankali ba karamin abu bane abu mafi karanci da Allah ya aje a duniya shine hankali annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi duka a cikin kashi ɗari hankali guda ɗaya to ishi hankali ba inda zai kai mutum banda daidai don haka ne al'arab suke kiran hankali da al'aql kullu din ma'anar shi a larabci shi ba zai barka kai abu ba daidai ba in dai mutum yana da wannan hankali an gane ai shi ko idan ba za a jira ko kaga ai ruhu ita ce rayuwa idan mutum yana shi ne karfi shi ma ba zai taɓa in ya wannan ko sai koma cikin ba to anan ne zai samu irin wannan hankali na farko wanda zai samu Allah daga Allah wanda duk abin da Allah ya halitta wanda na na biyu da al'aqlul kulli yastatiku fihi al-mu'min wal kafir da mu'min da kafiri duk suna tarayya ce faqad yuta hadha al-aqlu ko yuta hadha al-aqlu thani ba'd al-kafarati ko yuta hada al'aqla thani ba'd al-kafarat ko da wasu daga kafirai ma ana iya ba su wannan hankali na biyu bi dawami mukhalafatihim li hawa nufusihim dan dawwamar da saba wa rayukan su da suke yi misali irin wanda zaka ga a buziya masu bautan irin sha kudawa tsananin bautan Allah da irin waɗannan abubuwa amma wannan shi a idraji ne wartiqabi min habr duk da abin da suke yi ba daidai bane kama kamar yadda Allah ya ce wa rahbaniyatan ittada'uha ma katabna alayhi illa ibtigha'a ridwanillah yace fama ra'uha haqqa ri'ayatiha su kiyaye ta matukar kiyayewa ba ولا يغني عنهم شيئا amma wannan ba zai amfane su da wani abu li adamin imani saboda rashin imanin su wannan hankali da Allah ya ba su zai zan ba shi da amfani walakin yarfaruna bi khawasihi sai dai za su iya rubuta da wasu sirruka na wannan hankali ai al-aqli al-kulli fi dunya a akwai irin a cikin wani zaka ga demand who, who knows tomorrow ko akwai wanne mutum ne Bob Marley ne kowa ne akwai irin waɗannan mutane philosophers suna da irin wannan hankali to wannan duk abin da Allah ya ba su saboda ba su laifi ba sa komai sai ga Allah ba su wannan ba su cikin abin da suke yi ne saboda abin da zai amfane su don ba su da imani to duk mutumin da bai saɓi Allah ba to Allah yana masa wuta kaga ba ga shedan ba ai dalilin ya bauta wa Allah ya bauta Allah duk da alshi ne masa kaga Allah ya bauta ko bai bayyana ba banda haka kuma ya samu tsawon rai wanda sai karshen duniya an saka ciki da abubuwan da yake a nan duniya ai al'adun kulli fi dunya fi ba'd al-ghuyub za buta da sirrin wannan hankali ta wajen wato ko boyayyo ko ba tare da sun yi duba ko sun yi dubu ƙasa ga shi mutumin da suna zuwa rana duniyar rana ko duniyar wata na wata akwai wanda ya je a zamanin Sheikh Ibrahim Yas shine ya rubuta masa wasiƙa yana masa tani a akan ya je duniyar wata haka ne to kaga irin wannan bangaren kada mutane su rudu su ga cewa fa abin da suke yi daidai ne a'a ba daidai bane والتصرف في بعض الخواص da kuma aiki a cikin wasu sirruka wal asrari da sirruka yanzu ka duba irin yadda aka yi networking din abubuwa eh da kuma yadda ake amfani da lambobi ana jiyar da duniya din duka ka duba jirgi ka duba su telefon ka duba su banki da sauran abubuwa da ake amfani da lambobi ai wannan ba sirri bane kuma daga 1 2 zuwa 10 ne ko shi ne kirge amma ka duba lambobin da duka za a jirkita su a rike yin abubuwa da ya wuce tunaninka da su hankalin da yake amfani da wannan ba hankalin musulmi ba ne ko kuma ka zo ka duba yadda ake yin amfani da technology da sifan amma da kuma irin abin da ya shafi lafiya bangaren likitanci da sauransu yadda ake kirkiro magunguna na cutuka su yi magani kuma alhali kuma za ka gaba hankali bane na musulmi ya samar da su da wannan duka a cikin wannan abun Allah yake bayyanar da shi wa nufudin kalimati bi kathirin min al-umuri da mazartuwar kalma a cikin yawa daga cikin lamura kaga yanzu misali mutane wanda suka zama kufafawa a duniya yanda sun faɗi abu zai zafi ai suna da shuka da suke amfani da su amma wannan duk da yayi tasiri to ba na gaskiya bane saboda rashin imani walakinahu istidrajun lahu sai dai shi wato kamun talala ne ga waɗannan Allah ya kiyaye mutum da istidraj Ubangiji tabaraka wa ta'ala mutum ya ƙi jinsa ya ƙi jinsa to sai Allah ya ƙyale shi ya rika ba shi duk abin da yake so ya yi ma yanda yake so sai ya ga kamar abin da yake ne fito wai kuma wannan ɗin istidraj ne sai ga take da kai abu kuma Allah ne misali dujal kaga dujal zai tsaki mutum aiko shi ko mutum ɗin ya tsagu kuma ya rayar da shi take to kaga wannan duka dabo ne yake amfani da shi kuma Allah ya masa istidraji da wannan to duk mutumin da bai samu biyayyan Allah cikin sai ba duk abin da yake yi to wannan mutum ya ji tsoron sa Shehu Ibrahim yana cewa fama asu al-asi masunan mun'am mamakin muni wato aikin sabo ga wanda ya zamanto an kiyaye shi ana tasani ana tasani ma kuma yana tsabon Allah wannan sabon shi ne mafi muni don kamar Allah ya ce ka ga dama shi ke na kyale mutum zai zama to makin shi tijjani makin shi buraniya makin dukkan wani ba tijjani dukkan wani ba sufe ta kusa gani da wani gani na kafirci sauransu kaga Allah ya masa wani wannan istidraji ne ba wani wato karbuwa ne a wajen Allah kasan mun san waɗannan mutane duk wanda yake zai taɓa su to addinin Allah yake taɓa ba saboda mutane ne wanda suke da alfarma a cikin addini awwal shay idan ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam tashi a cikin dangin sa ne kuma ake kamar yadda aka keɓance zuri'ar annabi Ibrahim da baiwa ko da haka iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har duniya ta tashi Allah yana musu baiwa na musamman kuma mutane ne masu alfarma cikin addinin musulunci tun da gashi salatin annabi kana sallah ma za ka yi amma sai ka sa'alu bai rasulullah to a duk lokacin da mutum ya iya buɗe bakinsa ya ce kyau tijjani wanda sharifi ya ji kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora masa wata kalma mara kyau ko kuma abin da yake kai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya abada ba yazo har ya ce kuma kuma wanda abin da suke aikin su ne ba wani abu bane saboda haka baya baya yiwa haka ko kuma wanda zai zo ya taba sahabban annabi wanda kowanne sahabi a cikin su dan Allah shi kadai da aiko shi al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam almajin annabi ya wuce karfin wasa to wanda waɗannan kuma ka yazo ne abu abin ya samu karbuwa ko ya samu makamancin haka yayi tunanin cewa ya kai abu wajen Allah to wannan shak tidraji ne ake masa amma ba wani karbuwa bane dan mu mun san wannan ba zai taba yiwa ba ko duk wanda bai shigo ta gidan annabi ba alu baitihi da annabi sallallahu alaihi wasallam to ba zai taɓa yiwa ya samu cikin musulunci ba sai da ya ya ko tare da shi yace lan yafika hatta yarida alayhi alhaw duk da kuma masu sarrai suna ce alu baiti wai alquran mutanen qur'ani ne to Allah ya kiyaye wannan duka a wannan bangare Allah yana nufi wannan walakinahu istidraj lahum ila ma yuridu bihim min ihlaki abinda Allah yake nufin hallaka su a lahira afana Allah min zalika bi mannihi wa karami maulana yace Allah lafiyantar da mu da sallar istidraji Allah ya kiyaye mu amin والمرتبة الثالثة في العقل مرتبة المراتب أسفلها ita ce mafi kaskancin martabobi guda uku wa huwa al-aql al-ma'ashi shine hankali kawai na rayuwa shine kan yi alamuna zahiran min al-hayati ad-dunya hum an al-akhirati ghafilun alladhi yudabbiru amra ad-dunya wa zawahira wanda kawai gudanar da lamarin duniya yananta kawai yake shi wannan hankali min ash-shahawati na sha'awa wal 'uquf 'alayha da kuma lizintar su وحب الراحات دكما سوهوتو والإنهماك في متابعة الهوى دكما أوكا واتكين سرائك والفرار من كل ما يناسب هذه الأمور دكما بجي ودع أبن دزي وروري وأن الأمر نا صن دنيا دكما صن جين دائي دبين ري صن ري da abin da ya saba musu zaka ga wannan hankalin baya yadda da waɗannan abubuwa وهذا الأقل يشترك فيه الآدمي والبهائم إنا لله وإنا إلى راجعون wannan hankali shehi yace wato da dan adam da dabbobi sun yi tarayya ciki zaka ga dabba idan tana jin yunwa ko ina ne zata je ta nemi abinci to irin waɗannan mutane za ga suna ta gudu su yi nan su yi nan su yi nan su yi nan suna bautawa duniya to Allah kiyaye amma wannan hankali na uku din yawancin mutane a ciki waccan hankali na biyu din yawancin mumini a ciki da kuma wasu daga cikin Yahudawa da kuma wasu masu wasu bautattaki wanda suna nesatan harkan duniya zaka ga suna wannan martaban su wa hadha al-asr yashtariku fihi al-adami wal baha'im da dabbobi wal aql alladhi yajibu taqdimuhu alan huwa al-aql akbar ar-rabbani sai yace hankalin da yafi dacewa a gabatar da shi shine hankali na farko shine al-aql ar-rabbani alladhi wara'a wanda shi ke gaba da hankali wanda ya zama dukkan hankali to wannan dukkan magana ne na Shehu Tijjani radiyallahu kasama al-uqul ila hadhihi al-maratib kuma hankali din mun fada a farko cewa hadara ce wanda gabanta shine ar-ruhu ko eh to wannan kuma hankali na farko din zaka ga yawanci a cikin annabsu ake shi kuma wannan na biyu zaka iya daukar shi a hal wanda yake a cikin alqalbu ne eh a ciki za a iya samun wannan amma bai kai ar-ruhu wannan ar-ruhu din na farko na farkon ne wanda kuma gaban shi zaka iya samun asiru wanda za a yi ta samun taraki a cikin sa wanda ba shi da iyaka dan sirru sirri da sirru sirri sirri haka zaka rika samun taraki shi taraki har a lahira baya kare ba eh mana kullu ai ana cikin ƙarar sanin Allah ne wannan baya karewa shi kuma qala shaykh radiyallahu ta'ala anhu shauti لأن العقل قلت يريد العقل الأكبر شيء يتنا نتهان كلمة جرمة يدعو إلى كمال التعلق بالله تعالى شيء ناكرا نهان كلمة إزوى تكرى تاع هورا تيواغ الله باب أبن ديكي نيمة فندقس يا إيه وكمال الطهارة لكما شكاة تركي من كل ما في الله تعالى دعب ديو فجأ الله عينا وعثرا لكما علامة تعلقا ومماسكة مساكنة راتيوا لكما زمن تكيكينيا وملاحظة دكالو واستئناسا لكما دو تكيوا وإرادة دنسي إسلاك جاء بعد تكيني ما بند الله wani da yajibu taqdimu dan haka yayi wajibi ne a gabatar da hankali na farko al-aqlu rabbani ta anta amamahu faqaddim imaman kunta anta amamahu yushiru ila halati ash-shakhs yana nuni izuwa halin mutum haitu kana bashriyatu mustawliyatan alayhi a lokacin da shari'a ta yi masa rinjaye wato a hankali da uku kenan la yas'a illa fi mutaba'ati hawahu baya aiki komai sai a cikin bin sarransa nasba ilayhi ko nusba nasba ilayhi kallon idan shi kawai eh wa imamun yuktada bihi wa nabd al-aql ar-rabbani wa hukm wara'a dhahri eh ko kuma wa imamin yuktada bihi لا يسعى إلا في متابعة هواه نصب عينيه وإمام يقتدي به ونبذ العدل الرباني وحكمه وراء ظهره انتهى من الجواهر wannan magana shehi ya dauko ta cikin aljawahirul ma'ani na masu aibatan jawahirul ma'ani ka duba wannan magana magana ce mai daraja wanda in ba a wajen su ba ba inda zaka samu wannan takashin da har ka fahimci dukkan wani abin da ka gani a wajen mutane zaka iya aje shi a babinsa shi yasa mutum idan ya zama arifi wanda ake ganin mutane suna da wata aqida mara kyau abin da ya shafi tarbiya ko askaru ko idan ka yi tarbiya ko azkaru malam shi a shi ne za ka iya bambance duk abin da ya shafi Allah da kuma duk mutum abin da ya yi za ka san a wannan fa a makali kaza yake idan ya yi kaza ka san makali kaza idan aka ambata maka alqur'ani ka san a ina alqur'ani ne yake idan aka ambata maka annaban Allah ka san a wani hadara suke idan aka ambata maka sahabban annabi ka san a ina suke haka idan ka fito ka shiga hadaran Ubangiji tabaraka ta duk abin da aka ambata na Allah abin da ya shafi lahut da hahut to waɗannan da jabarut zaka san a ina zaka ajiye na abu wannan shine abin da ake koya haka nan idan aka zo aka maka magana halittun Allah ka san waɗannan halittun a ina suke wanda suke ganin kamar wani abu komin Allah ne ai ba su ma bambance hadarori na wato tarbiyyar nasu ba inda za su ajiye wani abu a wani abu ai ana faɗan wani kawai ka san aina yake ana faɗan kaza ka san duk aikin da yake ka san aikin aina yake wannan aikin da yake duk ko da yana da'awan cewa shi shehi ne shi kaza ne shi kaza daga zaran yayi magana aka ce ah wannan kawai magana yake mallam ai ga inda yake to kaga wannan shine abin da za a koyar maka wanda shine kararan tauhidi wanda in ka dauki tauhidi ma shine al'ilahiyat, annabawiyat, assam'iyat ya aje maka komai annaba aina suke mala'iku aina suke ko imani da su, imani da littattafa aina yake imani da lahir al'arshi da kursi da haudu da sauransu komai an aje maka shi a gudunsa ko? Ta saboda haka wannan shi ne abin da ake koyarwa ba wai wani abu ba wannan kuma shi ne abin da Allah ya nufi halittu da shi a san komai a gudun shi. Wani kuma wani ta'ala an yace wa hadal kalamu ne wannan magana da daga shi tijjani ya sharahu laka yana maka bayanin haqiqa ma yaridu ala alwali haqiqan abin da yake zuwa ma waliye min alma'arif daga na ilmun muka min hadrati alhaqi daga halaran Allah wa shart alintifa'i bihi ko wa shart alintifa'i bihi husul at-ta'rif min alhaqi bihi lada almutalaqqi da kuma sharadin sharaɗin amfanuwa da shi shi ne samuwar sanar da shi daga Allah a wajen mai karɓa ɗin. Imana abu ne wanda ya zo daga Allah shi ne sharaɗin abin da yake zuwa daga wajen masana Allah. Wa illa waka a fil mahbur in ko ba haka ba to zai auku a cikin abubuwan da ake gargadi a kai ko da ya faɗa ya ga annabi ya ga kaza ya ga kaza to in kin ka sai da yake ka san da ainihin da take yato وهو الاستجاب حين وقوع على الانتفاع به كحال كثير من المحجوبين كما هذه يوا daga cikin mahjubai mimman mimman khalat bidayatuhum wanda farkon su yawa fanta min suhbati ahli al-ma'rifah abutakar ma'abuta sani Allah da kuma ma'abuta kamala fala yanfa'uhum waridun duk wani wato haske da yazo wa zakatansu ba zai amfane su ba wala kashfu koko wani ilimi wala faidun min alhadati koko wani kwarai da zo musu daga Allah akan wannan hankalin nasu to ba zai amfane su ba to nan da mu tsaya insha Allah sai kuma Allah ya kai mu za mu ci gaba da wannan darasi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh